to an gama magana kan alkhabar sai al'insha al'insha imma talabi au gair talabi shi insha ko dai wanda ake neman faruwar wani abu ko kuma wanda ba wani abu ake neman faruwarsa ba fatalabi ma ya sada'i matluban gaira hasil waqta talab al'insha a talabi shine wanda ake neman wani abu da bai faru ba a lokacin da ake neman ana so ne ya faru gairu talabi ma laisa kazalik wal awwal yakunu bi khamsati ashiya al insha talabi ta hanyoyi guda biyar yake kasancewa al amr an nahy al istifham at tamanni an nida al amr amma al amru fa huwa talab al fi'l ala wajhi al isti'la al amr shine neman faruwar abu a bisa ɗaukaka wato na sama ya nemi na ƙasa da shi ya yi kaza to shine amr walahu arba'u siyag sigogi hudu ne da shi aka yi amfani da fi'ilul amr na hau khuzil kitaba bi kowa sallu alaihi wa sallimu taslima aqimus sala wa atuz zakah والمضارع المقرون باللام da fi'ili mudari'i da ya haɗu da lamul amr kamar liyun fiq du sa'atin min sa'ati liyun fiq du sa'atin min sa'ati haga wannan umarni ne e, mawadaci ya ciyar gwargwadon wadatarsa wa man qudira lizu fal yun fiq mimma atahu Allah wasu mafi ilil amur da kuma isu mafi ilil amur na hau hayya alal falah hayya alal sala sa ma mahayam haka duk isu mafi ilil amur ne ko sa ma'anarsa uskut ko to haka shi manan amur ne siga ce ta dillu alal amur wal masdarin na'ib an fi'ilil amur da kuma masdari wanda yake tsayawa a matsayin fi'il amr kama ce sa'ayan fil khairi ai is'au sa'ayan fil khair ku yi tafiya tafiya cikin alkhairi to amma bayan wannan sigogi da yake da shi waƙar ta harudu siyagul amri a ma'ana hal'asuli ila ma'anin ukhra sigogin amr sukan fita daga ma'anarsu ta asali zuwa ga wasu ma'anonin tufhamu min siyaƙil kalami wa ƙarayin al'ahawal wanda abin da ya taso maganar da kuma yanayin da aka yi maganar shi yake nuna wannan maganar duk da daga ta tazo da sigar umarni amma fa ba umarni ba ne wani abu ne da ba to menene waɗannan sigogi ka du'a kama addu'a misali rabbi auzi'ini an ashkura ni'matak auzi'ini ka kimsa min an ashkura ni'matak na gode wa ni'imak an ce asalin al'amur shine umarni daga sama zuwa ƙasa auzi'ini ai sigatul amur ce ko to yanzu zaka ce mai wani addu'a yana umarnin Allah kaga ya zama addu'a fil amri ne amma ma'anarsa addu'a ne rabbi gifirli wali walidayya wa'afu anna waghfir lana warhamna wala tukhzini yawma yub'athun la tu'akhidhna in nasina duka amr ne da nahayu amma ba a ma'anarsa ta asali ba sun tashi daga amr sun koma du'a al'iltimas akwai iltimas kama a ce request ka ƙauli kaliman yi sawi ka atinil kitab kamar sa'an ka ka ce masa ba ni littafi gagon ai ba umarni kake ba shi ba shi sa sai ka ɗan haɗa ma da min fadlik ko? kamar za ka ɗan haɗa da min fadlik ko please da Allah ɗan miƙo min da Allah in ba damuwa yi min kaza to kaga wannan yana nuna wannan umarni a haka umarni ne amma kuma ma'anarsa iltimas ake kiransa watamanni da kuma tamanni buri ce za a ba shi misali ya ce aya ayyuhal lailu tawilu alanjali bi subhin wa mal isbahu minka bi amsali ya kai wannan dare mai tsaho alanjali ka yaye mana bi subhin da asuba ka tafi mana gari ya waye kaga injali umarni ne amma shi ya isa ya ba dare umarni kawai ma'anarsa bore yake yana ta shauki yana bore gari ya waye wamal isbahu minka bi amsali amma wayewar ma ba wani alheri bane a gare ka yana cikin damuwa ga dare yayi duk gari yayi shiru yayi tsit cewa wai wannan daren ba za ka wuce bane gari ya waye ko da yake ko garin ma dai ya waye jiya yau maganin yawa dai ba a rabu da bakin cikin ba ba wani amfani ma'ana dai wannan ya zama tamanni kenan ba umarni ba ne attahadid akwai kuma barazana umarni yakan zo da sigar barazana kamar da ce i'malu ma ito. ku aikata abin da kuka ga dama to shin umarni ake ba su su yi abin da suka ga dama din kaga ba umarni ba ne tahdid ne kamar da ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur eh wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce to zabi aka ba su kafir ya ce ah ba cewa aka yi mun ga dama mai kafircin ba me ya to da mun abinda zai nuna ma kaga gaba sai ya ce inna a'tadna للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها والتعجيز da kuma gajiyarwa na hau ya labakirin shiruli kulaiban ya labakirin aina aina lifiraru ya labakirin ko ƙabilar bakaru in kun isa kun shiruli kulaiban ku taso kulaibu daga kabari ya dawo kakanku kulaibu yanzu gashi na yi muku duk abin da na dama na kaskantar da ku to kun kun isa shi ba jarumi ba ne ku je ku taso shi ya dawo ya zo ya rama mu ya la bakrin ko bakaru aina aina alfiraru ina ina ina za ku buku gudu aina aina dinnan menene taukidi ne kaga akwai taukida a ciki a karatunmu na baya to kaga wannan umarni da ya ba su unshiruli unshiruli ba umarni ba umarni ne a sigarsa amma ma'anarsa gajiyarwa za su iya tashin matacci za su iya tashin ba to ya labakirin shiruli kulaiban aina ainal firaru ya labakirin aina ainan firaru kamar hadisin nan man sawwara suratan udhiba biha kullifa an yanfuka fiha ruh wa laysa binafikhin biha to a cikin irin wannan lafazuzzuka yace falyakhluqu dharratan wal yakhluqu sha'iratan sahalici kwayar zarra in sun isa su halici kwayar hatsi in sun isa kaga umarni ne amma Allah yana ba su umarni su halitta ta'ajiz ne gajiyarwa ne daidai yake da ba su isa kama a ce ne ba su isa su halici kwayar zarra ba su isa su halici abu kaza ba akwai kuma amur na takawin da bai kawo shi ba nan kamar kuno kiradatan khasi'in kunu kiradatan khasi'in ku kasance dabbobi ku zama birrika umarni ne aiko amma amri ne littakwil ma'ana Allah yana umarni ne siga ce ta umarni amma ba na cewa su ake ba wa umarnin ba kasancewa ne Allah ya kasantar da su suka zama eh, birrika da abin nan wa taswiya kuma umarni yakan zo na daidaitawa kamar da ya ce fasbiru aula tasbiru fasbiru ku yi haƙuri aula tasbiru ko kar ku yi haƙuri da ɗaya ne kamar istaghfir lahum aula tastaghfir lahum shi ma taswiya ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara kaga ba umarni ake bashi ya nema musu gafara ba tunda aka ce kuma ko kar ka nema musu to umarni ne littaswiya na'am
ثانيا النهي واما النهي فهو طلب الكف عن يستوي على وجه الاستعلاء وله صيغه واحده وهي المضارع مع لا الناديه قوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وقد تخرج صيغته عن معناها الاصلي الى معاني اخر تفهم من المقام والسياق اولا كالدعاء نحو فلا تشمت بي الاعداء ثانيا وللالتماس كقولك من مساويك لا تبرح من مكانك حتى ارجع اليك ذلك والتمني نحو لا تقبل لقوله يا ليل قل يا نوم ضل لا تقبل قف لا تقبل عيد راجعا والتحديد كقولك لخادمك لا تطع غيري
annahai hani wa amma nahi fa huwa talabul kaffi anil fi'li ala wajhil isti'la neman kamewa ga barin aikata abu daga sama shi ma na sama ya nemi na ƙasa cewa kada ya kaza ko ya daina yin kaza shine annahai walau siga wahida siga ɗaya ce da shi wahiyar mudari ma'ala annahiya fili mudari ya haɗu da la annahiya ka kaulihi ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan ta gyaru wa qad takhruju sigatuhu an ma'anaha al-asli ila ma'anin ukhar tufhamu min al-maqam was-siyaq kuma shi ma kamar al'amur yakan fita daga ma'anarsa ta asali zuwa ga wasu ma'anonin da akan fahimta da yanayin da ake magana da kuma abin da ya taso maganar asiyaq kaddu'a kamar nahayi yakan zo da ma'anar addu'a falatushmit biyal a'ada annabi Musa yake cewa da Harun Harun ka yake cewa da Musa alaihi assalam falatushmit biyal a'ada kada ka sa baƙiya su min dariya kamar rabbana la tu'akhizna ya Allah kakka kama mu la tu'akhizna in nasina aw akhtana kaka kamu da laifin mantuwa ko kuskure kaga hani ne amma ma'anarsa addu'a al-iltimas nema ka qauli kaliman yusawika la tabrah min makamika hatta arji'a ilay kar ka bar wurin da kake sai na dawo ka gaya wani abokinka kar ka tashi ka tsaya na dawo kaga kar ka tashi hani ne amma ba hani ne daga sama zuwa ƙasa ba akan kira shi iltimas wattamanni haka yakan zo nahayi amma ma'anarsa buri na la tatule kamar yadda ya ce la tatule a nan inda ya ce ya lailutul ya naumuzul ya subhi kef la tatule ya lailutul dare kai tsawo ya naumuzul bacci ka gushe kar ka zo ya subi hiƙif asuba ki tsaya la ta kada ki bullo saboda daɗi ya sami yanayi mai daɗi yana jin daɗin wannan daren watakila an gone ko wani abu ne ke cewa kai dare ka yi tsawo kai bacci kar ka yadda ka kama ne ke asuba kakki yadda ki fito ki tsaya tsam ki fito kamar da hafiz ibrahim ya wata waka da yake hakaito irin yadda 'yan mulkin mallaka suke daskar da tunanin mutane suke so mutane su zauna a cikin ci bayan su kuma su yi ta mallakarsu ita ya kaume la ta takallamu innal kalama muharramu numu wala tastaiqizu ma faza illa nuwamu ya qaumi la tatakallamu mutane kowa ya shiru da bakinsa kan wanda ya magana da abin da muka zo da shi in ba yaba mana za ku yi wa in ba tafa mana za ku yi wa to kada wanda ya magana innal kalama muharramun haramun ne yin magana numu ku yi ta yin bacci wala tastaiqizu kada ku farka daga baccinku ma faza illa nuwamu ba wanda za su ci nasara sai masu bacci kaga har yanzu fa a wannan yanayin ake da shugabanni azzalumai da su da bakaken da farar na gida da na waje duk haka suke so ya qaumi la tatakallamu innal kalama muharram numu wala tastaiqizu ma faza illa nuwamu yan madakhaliya ma ya abin da suke so a yi ta yi kenan eh la ya qaumi la tatakallamu ko me aka yi kawai ku shiru ku ce Allah ja zamanin sarki Allah ya kara muku lafiya Allah ya ma linnal kalama muharram numu wala tastaiqiz duk zalunci duk basifar da za a jawo wa al'umma da ƙasa kowa ya baccin sa tunda dai ulul amri ne kar a yi khuruji kar a yi khuruji a shikenan isbiru walau zaraba walau zaraba zaharaka wa akhadha malaka shikenan kawai ko sai dai in sun ce sun zama kafirai shine za a ce ba a yadda ba to kaga irin wannan ne to wannan abu ba daidai ba ne to wannan tamanni ne wannan abin da yake faɗa ya lauli ɗul ya nau musul a tahadid akwai kuma tsoratarwa ka kaulika li khadimik la tuti gairi kamar hadimin ka ce kakkabu wani in ba ne ba na'am
ثالثا الاستفهام واما الاستفهام فهو طلب العلم بشيء وادواته الهمزه وهل وما ومن ومتى وايانا وكيف واين وانا وكم واي اولا فالهمزه لطلب التصور او التفكير والتصور هو ادراك المفرد كقولك اعلمني مسافر عن خالد تعتقد ان السفر حصل من احدهما ولكن تطلب تعيينه ولذا يداول التعيين فيقال عين مثلا والتصديق هو إدراك النسبة معه أسافر علي تستقسم عن حصول السفر وعدمه ولذا يجار بنعم أو لا والمسؤول عنه في التصور ما يلي الهمزة ويكون له معامل يذكر بعد أم تسمى مستقلة وتقول في الاستفهام عن يسأل إليه أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ وعن المثنى أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟ وعن المفعول إياي تقصد أم خالدك؟ وعن الحال أراكبا جئت أم ماشيا؟ وعن الظرف أيوم الخميس قدمت أو يوم الجمعة أم يوم الجمعة وهكذا وقد لا يذكر المعارف نحو أأنت فعلت هذا؟ أراغب أنت عن الأمر؟ أإياي تقصد؟ أراكبا جئت أيوم الخميس قدمت والمسؤول عنه في التصديق النسبة ولا يكون له معادل فإن جاءت أم بعدها حجت منقطعة وتكون بمعنى بل ثانيا وهل بطلب التصديق فقط نهو هل جاء صديقك والجواب نعم أو لا ولذا يمتنع معها ذكر المعادل ولا يقال هل جاء صديقك أم عدوك وهل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود شيء في نفسه نحو هل العنقاء موجودة ومرتبة إن استفهم بها عن وجود شيء بشيء نحو هل تغيب العنقاء وتفرق ثالثا وما يطلب بها شرح الاسم الاستفهام وأما الاستفهام فهو طلب العلم بالشيء abu na uku daga cikin tsoron insha shine istifham shi istifham shine neman sanin abu tambaya kenan wa adawatuhu abinda ake amfani da shi a istifham sune alhamza هل ما من متى أيانا كيف أين أنا كم أيو أكسا جاسنا مالا وسمين ديابا لمسالة wannan kowanne zai faɗi a ina da ina ake amfani da su falhamza litalabi tasawuri aw tasdiq ita alhamza ana amfani da ita ne domin neman tantance abu ko kuma sanin abu ya faru ko bai faru ba tasawur shine sanin tantance hakikanin kwayar abu tasdiq kuma shine faruwar abu ko rashin faruwarsa tasawur shine yace huwa idrakul mufrad shine sanin haƙiƙanin abu guda ɗaya ko kuma ƙwayar abu ko tantance wannan daga wannan ka ƙaulika ka baka ce a aliyun musafirun am khalid shin ali ne ya tafiya ko khalid تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه kaga anan ka tabbatar an yi tafiyar ɗaya daga cikinsu ya yi tafiyar amma abinda baka sani ba wane ne a cikinsu ya yi tafiyar shi na ke cewa tasawur wali za yi jabu da ta'ayin shi sa'an za ba da amsa kawai sai a faɗi sunan ɗaya ayyana fayukal ali masalan tasdik fa huwa nisbati huwa idrakun nisba fahimtar danganta abu zuwa ga abu kamar idan ka ce asafara aliyun tasafima am husulis safari wa adami wannan shi kuma tambaya ce shin tafiyar ma an yi ta ko ba a yi ta ba waliza yi jawabi na'am aula shine sai a ce na'am i ko kuma la a'a bai yi tafiyar ba tasawur shine tantance ƙwayoyin ko ashahas ko su kansu abubuwa tasdiq tantance faruwar abu ko rashin faruwarsa shine nisba ko ina musna da ilaihi wal mas'ul anhu fi tasawur abinda ake yin tambayar a kansa in tasawur ne maya lil hamza abin da ya biyo bayan alhamza wa ya kuna lahu ma'adilun yuzkar kuma akwai wani makamancinsa da za a ambata ba'a da am bayan amwatu samma muttasila wanda akan kira ta muttasila fataqul fil isfa anil musnad ilayhi in kana tambaya ne akan wanda aka raba abin zuwa gare sai ka ce a anta fa'alta hadha am yusuf da abin da ya bi bayan wannan harafin istifham din shine abin da ake yin tambayar a kansa kuma shi isa sai an raba da wani kaza kai ne ka aikata wannan ko yusuf ne shin ali ne ya tafiya ko khalid ne wa anil musnad in kuma abin da aka raba din ne gare shi sai a ce a ragibin anta anil amri amragibin fihi shin kai kana sha'awar abin ne wai ko baka sha'awarsa ragibin an baka so ragibin fihi kana sansa wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa in ba wawa ba wa zai kyamaci da farkin ibrahim a ragibin anta an alihati ya ibrahim kai kyamar gumakana kake kai ibrahim gani ragiba fiye kuma kamar a fikiwa ana cewa in ni fiki la ragibin ko kinaya kenan ko in ni fiki la ragibin kaga fi shi ne yake bambata an ce fi so kenan an na ƙi kenan wa anil maf'ul in kuma za a tambaya akan maf'ul sai a ce a iya ya taksidu am khalidan shin wai ni kake nufi ko khalid wa anil hal ko halin da mutum yake a cikinsa ce a ragiban a rakiban ji ita am mashiyar wai akan abun hawa ka zo ko a ƙasa kake wa'anin zarf in akan yi tambaya kan zarf a yawmal khamisi kadimta aw yawmal juma'a dukkan wayannan tasawwur ne wa qad la yuzkaru al mu'adil amma kuma ba lallai ne sai an faɗi ko kaza din ba shine mu'adil za a ce kawai a anta fa'alta haza a ragibin anta anil amr a iyaya taqsid a rakiban ji'ita a yawmal khamis qadimta ta ga na qur'ani ma lam yadhkur al mu'adil ko a ragiban an anta a ragiban anta an alihati ya ibrahim bai kawo mu'adil bai ce am gairu ragibin ba kaga wal mas'ul anhu fi tasdiki an nisba in ku tasdik ne faruwar abu ko rashin faruwarsa to nisbar ake tambaya a kai wala kullahu ma'adil ba kuma sai an ambaci wanda yake makamancinsa ba fa in ja'at am ba'adaha idan am ta zo bayan ta quddirat munqati'a to ta zama munqati'a ba muttasila ba wata kuna bi ma'ana bal sai dai a bata ma'anar bal wahal abu na biyu da ake amfani da shi a istifham shine hal ita kuma akan yi amfani da ita ne li talabi tasdiq domin neman danganta gasgantawa to shin abu ya faru ko bai faru ba na hau hal ja'a sadiqak wal jawabu na'am aula waliza yamtani'u ma'aha zikirul mu'adil yasa ita ba a ambatan mu'adil a ce hal ja'a sadiquka am aduwuka misali wannan ba za a faɗa ba wa hal kuma ita hal ɗin nan tusamma basita in istufhima biha in istufhima biha an wujudi shay'in fi nafsihi idan abin da ake tambaya a kansa a kan kan abin yake a cikinsa yake to za a yi amfani za a ce mata hal basifa kamar halil an ka'o maujuda an ka a adabin larabci kamar dodo ne a adabin hausa kaga dodo abu ne da bahaushe ya yadda akwai shi amma ba wanda zai taba cewa ya gan shi ba wanda zai taɓa cewa ga yadda su take to haka an ka a larabci suna cewa wani tsuntsu ne mai girman gaske wanda idan ya tashi fuka-fukansa sai sun rufe rana duk sanda ya tashi sama fuka-fukansa rana suke rufewa saboda girmansa kuma duk wanda ya gangancin ya fasa kwansa to duk gari guda ma zai iya filmewa girman yau saboda girman kwan da ruwan kwan sai a yi ambaliyar ruwa ko ina ruwan kwan ya abin nan to kaga wannan abu ne da babu shi amma dai a gargajiyarsu sun yadda akwai shi wa murakkaba in su fiye biha an wujudi shay'in li shay'in haka kuma akan kira hal murakkaba idan ana tambaya ne samuwar wani abu ga wani abu kamar a ce hal tabidul anqa'u wa tufarrikh shin anqa tana yin kwai ta kyankyashe kaga danganta kwai da kyankyasa ake gare ta na'am
وما يطلب بها شرع الاسم نحو ما الأفجل أو المزين أو حقيقة المسمى نحو ما الإنسان أو حال المذكور معها وقولك لقادم عليك ما أنت رابعا ومن يطلب بها تعيين الخلائق كقولك من فتح مصر خامسا ومتى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا نحو متى جئت ومتى تذهب ثالثا وأيانا يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة تكون في موضع التهويد كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة سابعا كيف يطلق بها تعيين الحال نحو كيف أنت ثامنا وأين يطلق بها تعيين المكان نحو أين ذهب تاسعا وأن يكون المعنى كيف نحو أن يحيي هذه الله بعد موتها والمعنى من أين نحو يا مريم أن لك هذا والمعنى متى نحو أن تكون زيادة النيل عشرة وكم يطلب بها تعيين عدد مبهم كم لبثت هذه عشرة أي يطلب بها تمييز أحد المتشابهين في أمر يعمهما نحو أي الفريقين خير مقاما ويسأل بها عن الزمان والمكان والحال والعدد والآخر وغيره حسب ما تضاف إليه وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي لمعان أخرى آه يا إس وما na uku harafan da ake amfani da su na tambaya shine ma ita ma din nan yutlabu biha sharhul ism ana amfani da ita domin a nemi sharhin suna ma'ana ambaci menene kama ce mal asjad awil lujain shin menene asjad ko menene al lujain al asjad zinare ko allujayin azurfa au haƙiƙatul musamma ko ana so a san haƙiƙannin abin da aka ambata kamar a ce mal insan menene mutum au halil mazkur ma'aha ko kuma halin abin da aka ambata ka ƙaulika liƙadimin alaik ma'anta kamar wanda ya zo wajen ka ce kai me matsayinka sannan man ita kuma man yutlabu biha ta'ayinul ukala ana amfani da ita a tambaya domin tantance waɗanda suke masu hankali ka kauli kaman fataha misra kama ce wane ne ya ci masar amr bin al'as ko wa mata ita ko mata yutlabu biha ta'ayinul zaman madiyan kana wa mustaqbala ana amfani da ita ne domin tantance lokaci ko wanda ya wuce ko wanda zai zo kamar mata ji ita kaga madiyan mata ta zahab mustaqbalan wa ayyana yutlaw biha ta'yinu zamanil mustaqbal khassa shi kuma ayyan ana tantance lokacin da zai zo ne kawai ana amfani da ita domin tantance lokaci da zai zo wata kone fi maudu'in tahawil kuma takan zo a wajen kambamawa da girmama abu da firgitarwa da shi kamar yas'alu ayyana yau malkiyama yana tambaya yaushe ne ranar alkiyama wa kaifa yutlaw biha ta'yin alhal ita kuma kaifa ana amfani da ita ne domin a ayyana halin da ake ciki ko ake so a sani kama kaifa ant ma'ana kaifa haluk wa aina yutlabi hatta ainal makan ita kuma aina ana amfani da ita domin tantance wuri kama aina tazhab ina za ka wa anna ita kuma anna takunu bi ma'ana kaifa tana zuwa ne da ma'anar kaifa نهوا أن يحيي هذه الله بعد موتها تكاكا الله زي راية وانا bayan mutuwarta wa bi ma'ana min aina takan zo kuma da ma'anar daga ina ita a aina din anna din kamar ya maryam anna laki haza kaga ma'anar wannan min aina laki haza daga ina wannan ya tabbata gare ki wa bi ma'ana mata tana zuwa da ma'anan mata na hau anna ta kone ziyadatin nil yaushe ruwan nil yake ɓuɓɓugowa ko yake ƙaruwa na ko kaja wa kam sannan kam ita kuma ya tsalau biha ta ayyana adadin mubaham ana amfani da domin tantance wani adadi da yake ba a san shi ba kamar kam labistum وأي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يؤمهما بمبنتي abu biyu ko mutum biyu ko jama'u biyu da suka yi tarayya a cikin wani abu kamar ayyul fariqaini khairun makama wa yus'al biha kuma akan yi amfani da ita ayyu din ayi tambaya ani zamani zamani lokaci wal makan da wuri wal hal wal adad wal aqil wa gairihi hasba ma tudafu ilaihi gwargwadon dai yanda aka raba ta zuwa gare shi na'am
وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي بمعان أخرى تفهم من سياق الكلام. أولا التسوية نحو سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ثانيا والنفي نحو هل جزاء الإح- هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثالثا والإنكار نحو أغير الله تدعون أليس الله بكاف عبدا رابعا والأمر نحو فهل أنتم منتهون ونحو أأسلمتم أي انتهوا وأسلموا خامسا والنهي نحو أتخشونهم والله أحق أن تخشوه ثالثا والتشويق نحو هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم سابعا والتعظيم نحو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ثامنا والتحقير نحو أهذا الذي مدحته كثيرا
na'am ya ce waƙar ta kharuja alfazil istifham su wa'ina lafazazzuka na istifham sukan fita an ma'ana hal'asali daga ma'anarsa ta asali li ma'anin ukura zuwa ga wasu ma'anonin daban tufham min siyaƙil kalam wanda ana fahimtar wannan ne daga yadda maganar ta taso ka taswiya kamar tambaya takan zo amma ma'anarta nuna daidaito ko kaza ko kaza kamar sawa'un alaihim a an zartahum am lam tunzirhum la yu'minun duk ɗaya ne a gare su shin ka gargaɗe su ko baka gargaɗe su ba wannan ba tambaya ce da take neman a bada amsa ba kawai taswiya ne ana so a bam a nuna da yin wa'azin da rashin wa'azin a gare su duk ɗaya ne sun riga sun yi nisa ba za su ji kira ba wannan fai istifham yakan zo da ma'anar korewa kamar da ce hal jaza'ul ihsan illa al ihsan babu wani sakamako da kyautatawa take da shi sai kyautatawa nan korewa ne ba tambaya ce ta neman amsa ba wal inkar da kuma tambaya ta inkari nahau a gairar lahi ta da'on a gairar lahi ta da'on shin wani Allah kuke roƙo kamar halmin halikin gairullah yarzuqukum ma'ana shi wancan nafayi ne shi ba babu wani mai halitta in ba Allah ba wal inkar kamar kuma alaysa Allahu bikafin abda shin Allah bai kasance mai isar wa bawansa ba to amma nan shi malam Usaimin ya yi masa istijiraki ku duba lamba ta biyar ce amma kauluhu alaysa Allah bikafin abda fa fi tamthil bihi nazar لأن الاستفهام للتقرير يعني إن الله كاف عبده amma nan da ya ba da misalin alaihissallah bi kafin abda ya ce ya ba da misali da shi a matsayin inkari ya ce akwai nazari a cikin wannan domin abin da yake nuna wani istifam din na takariri ne na tabbatarwa ne shi ne wanda kuma shi bai kawo ba akwai istifam takariri kamar alam nashrah laka sadrak alam yajidka yatiman fa'awa alam na halukkum min ma'in mahin duk wannan takariri ne asali tambaya ce amma tabbatarwa ce ai mun muku kaza alam na shara ai na buɗe ma ƙirjinka to haka shi ma nan alaihissalatu kafin abda ai Allah mai isar wa bawansa ne wal'amur kuma yakan zo da ma'anar umarni na hau fahal antum muntahun shin ku masu hannuwa ne ma'ana in taho ku hannu magana giya ko shi sa kaga sahabbai da yake su balagar a jikinsu take a ɗabi'arsu take da aka saukar da ayar fahal antum muntahun sai suka ce me in tahaina sun fahimci wannan ba wai tambayar su ake shin za ku daina ko ba za ku daina ba a ce eh za mu daina ko a'a abinda ake nufi fahal antum muntahun ku daina sai kawai suka ce in tahaina kuma balagar ita ce shin da a ce ku daina da a ce shin za ku dena wanne ya fi ƙarfi a cikin hani a larabce a zo da shi da sigar tambayar ita ya fi ƙarfi a kan hanin ma'ana shin kuna da ƙarfin imani imaninku ya kai yadda da an ba ku umarnin ku dena kaza za ku dena shi sa kaga ya tun farko ya fara da yawan lazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal har zuwa ƙarshe to shin imanin ku zai sa ku daina in an ce ku daina shikenan nan take suka fahimci ba so ake su ce i ko a'a ba kawai ana nufin ku daina tunda dai ku mu'minai ne in dai ku kuna cikin allazina amanu to ku daina ana faɗa ku suka ce in tahaina in tahaina wa nawa a aslamtum shi ma ma'anarsa umarni ne ai in tahu wa aslimu ku hannu kuma ku musulunta wa tashwik kuma istifham yakan zo da ma'anar begantarwa a sama kwaɗayin abu da begensa a mun yi tsallake ko wannan hai yakan zo da ma'anar hani na hau a takshaunahum fallahu a haƙo an takshau tsoronsu kuke Allah ne ya cancanta ku ji tsoronsa ma'ana la takshawnahum kada ku ji tsoronsu wa tashwiq da tashwiq begantarwa kamar hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shin bana kwadaitar da ku zuwa ga wani kasuwanci ba wanda in kuka yi zai tserar da ku daga azaba mai raɗaɗi ai kaga kowa zai begantu ya ji wannan wani irin kasuwanci ka je ka saro ka kasa ka siyar kuma shi kenan ka samu aljanna wannan wani irin kasuwanci ne kaga tashwiq ne sai ce to nuna billahi wa rasulihi jahiduna har zuwa ƙarshe wa ta'zim kuma istifham yakan zo da ma'anar girmamawa shine inda ya ce man zallazi ya shafa'u indahu illa bi izini wa ya isa ya yi wani ceto a wurin ubangiji in ba da izinin ubangijin ba wata haƙir yakan zo da ma'anar wulaƙantarwa a hazallazi misali a hazallazi madahtahu kasira wannan shine wanda kake tayaban nasa wanda suka ce a hazal lazi ba'atha Allahu rasula yanzu wannan shine wanda Allah ya aiko shi zama manzo wulakanci ne a hazal lazi yazkuru alihatakum yanzu wannan shine wanda yake aibata kuma kan naku kuma ko ka kyale shi yanzu shi har ya isa ma ya faɗi wata magana akan to kaga istifham ne ba na neman amsa ba na wulakantarwa shi sufam dinnan yana daga cikin babubbukan balaga da suke da fadin gaske wanda har ya sa wani malami daga malaman azhar abdulazim almita'ani ya wani shirgegen littafi a tafsirin balagi lil qur'an al-istifham wa usulubuhu wa asalibuhu mujalladi hudu ne kan kawai duk inda tambaya ta zo a cikin alkur'ani hal waradat ala asliha ko kuma waradat ala gairi asliha da ya bi diddigi ya bi diddigi ya gano istifham a qur'ani dubu ɗaya ne da ɗari shida da ashirin da ɗaya tambaya tambaya tambaya 1621 kuma duka sai da ya bi su ya kwalkwale daga fat- daga bakara zuwa nasu duk inda yake da wani istifham sai ya kawo sai ya fada ya ce ga matsayin wannan istifham takariri taubihi inkari wane ne wane ne duk ya kawo mujalladi hudu التفسير البلاغي للقرآن الاستفهام وأساليبه في القرآن عبد العظيم المتعالي to kuma in kana karanta tafsirai na alkur'ani musamman waɗanda suke mai da hankali wajen abin da ya shafi luga to za ka yi ta ganin irin wannan istifham ɗin shin halwara da ala asulihi amla kamar ibn ashur kamar jarullahi zamakshari al-kashaf da ire-irensu za ka yi ta gani kamar wannan na ƙasa-ƙasa nan safwatin tafasir na sabo ne na'am lokaci ko nawa muke tafiya sha biyu da rabi to mun ma amma tun da ba juma'a ba ce makarashe mu zo iya al'insha gairu talabi ko kuma kai zuwa babin ma na biyu za mu iya sai mu tafi sallah
رابعا التمني وأما التمني oh eh to sai dai iya tamanni din yi tamanni din shikenan فهو طلب شيء محبوب لا يرجع حصوله بقوله مستحيلا أو بعيد الوقوع كقوله ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب وقول المعسر ليس لي ألف دينار وإذا كان الأمر متوقع الحصول فإن ترقبه يسمى ترجيا ويعبر عنه بعسى ولعل نحو لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وللتمني أربع أدوات واحدة أصلية وهي ليت وثلاث غير أصلية وهي ألف أولا هل نحو فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا ثانيا ولو نحو فلو أن لنا شرفا فنكون من المؤمنين ثالثا ولعل نحو قوله أشرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير استعمال هذه الأدوات في التولي يوصف المضارع الواقع في جوابها
ce a tamanni na hudu daga cikin al'insha gairu talabi shi ne a tamanni fata da buri buri fahuwa talabu sha'in mahabobin neman abin da ake so layar jahu suluhu amma da ba a fatan faruwarsa amma duk da aka ko mutum ya rinka fatan ina ma ya faru likaunihi mustahilan saboda kwata-kwata ma ba zai yiwu ba au da loko ko kuma faruwarsa tana da nisa ka kaulihi kamar yadda wani ya ce alalaita shababa ya udi yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu hmm ci ala ku faɗaka laita shababa ina ma da a ce ƙuruciya ya udi yauman za ta dawo ko da kwana ɗaya ne fa'ukhbirahu na ba wa ƙuruciyar nan labari bi ma fa'alal mashibu abinda tsufaye min ina ma da za ta dawo to kaga laita wa haliyan fa'u she'un laita kaga ƙuruciya ba za ta da ba to wannan tamanni ne wa ƙaulil ma'usir ko kuma wanda yake cikin ƙunci ya ce laitali alfi dinar ina ma a ce in samu dinare dubu mamata ya ce yayi wasiƙar jaki ya ce yanzu ina mada ce in samu dala dubu ɗari ko dala miliyan kaza na yi kaza na yi kaza na yi kaza raji malam umar sani fage yana cewa ya kamata a faɗaɗa asibitin dawanau saboda wai a kai yan faya a ciki to amma kuma su fa da gaske suke da gaske suke to Allah ya sa da gaske ne dan nima wani ya gayan ya ce inda ta fashe to gaga shi ma to ya zama tamanni kenan din nan ba dan fa'ida yace ko ka aje wa idza kana al-amru mutawaqqa' al-husul idan abu ya kasance ana iya ana sa ran faruwarsa fa inna taraqubahu yusamma tarajjiyan to jiran faruwarsa ana ke ce masa tarajji ko raja' wa yu'abbar anhu bi asa akan yi amfani da asa da la'alla kamar la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra wacce aka saki aka ce ta yi idda ya ɗakin mijinta ya ciyar da ita ya kaza ya kaza kai ya kore ta sai ce la tadari la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra baka sani ba ta yi Allah ya farar da wani al'amari bayan wannan ta yi wa asasanta ai kaga yana faruwa kuma ko to amma abinda ba zai faru ba ba zai ba shine a yi amfani da laita wali tamanni arba'a dawat akwai abubuwa hudu da ake amfani da su na tamanni wahida asaliya na ɗaya mai na asali su ne laita wa salasun gaira asaliya ukun ko ba na asali ba su ne hal kamar fahallana min shufa'a fa yashfa'u lana ko muna da wasu masu ceto su yi mana su cece mu kaga wani abu ne da yake ba zai yiwu ba tamanni ne kawai wani hau na biyu kai lau falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin ina ma da kasance komowa za ta tabbata gare mu da mun kasance daga mu'minai kaga shi ma wannan tamanni ne mustahil alwuqu wa la'alla akan yi amfani da la'alla na hau asirbal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawita atiru asirbal qata ya ku garken benu alqata benu kenan irin yan kananan tsuntsaye ya ku garken benu hal man yu'iru janahahu ko wata a cikinku za ta ara mun fikafikinta la'alli atiru dan ko na iya tashi sama ila man kada hawiti na tafi wajen wacce nake kauna wai da tsuntsaye yake magana don Allah wace ce a cikinku za ta taimaka ta bani aron fuka-fikinta na yi far na je garin masoyiyata to kaga wannan tamanni ne walista imali hazihil fi tamanni yun saboda mudari ulwaƙi fi jawabiha mudari inda zai zo banta akan yi masa nasaba to sai mu je mu yi sallah mu dan ci abinci ina ga sai mu da ɗaya da rabi ko biyu saura kwata to biyu saura kwata sai mu da insha Allah in an yi sallah akwai abinci da za a dan fito da shi